والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyamu mata na wannan gari na kumu akko local government jihar gombe nigeria barkanmu da asubai barkanmu da wannan safiya barkanmu da kasancewa a cikin takwas ga watan ramadan shekara ta 1445 hijirar manzan tsira daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine dace da 17 ga watan uku shekara ta 2000 da 24 a lissafin turawa za mu dora a darasi na biyar a yadda darasi na shida na bakwai ko yau nawa ga ramadan takwas darasinmu na bakwai akan tarihin matan annabawa ba za ka gaya mun da suwa da suwa muka yi na'am bismillah tashi ki tsaya tashi tashi tashi sauri mata annaba da muka yi tarihin su zo nan matso matso matso sauri ki gani ba sai kin sa takalmi ba na'am wacce mata muka yi na'am mata farko na na hawa mata ta biyu banda ba bakinki yana ciwo ne na na saratu mata ta uku na na hajara mata ta hudu ina jira ina jira eh a ba uku ba ne a ba uku akwai saura zo ki karbi qur'ani Allah saka alkhairi akwai mace guda daya bismillah Allah ya miki albarka ke ma zo a baki qur'ani mata annabi nu na wace ce za ta faɗi sunan annabawan matan wani annabi ne to ke tashi ki tsaya tashi tashi mai bakin niqabi yau fa malam ya fito da bada kyauta ne eh na'am na'am faɗi annabi wani annabi ne eh annaba wanda aka yi tarihin matansu annabi waye annabi ibrahim ɗaya sai wa annabi ismail a'a a'a wanda aka yi tarihin matansu zauna allah ba da lada zauna zauna zauna tashi ke na'am wanda aka yi tarihin matansu wani annabi ne annabi waye annabi adam annabi ibrahim ku ce allahu akbar annabi nu miƙa mata ƙur'anin ta yan hizba akwai tambayoyi fa suna nan a zaune allah sa mu dace yau muna kan muna kan tarihin a muna kan tarihin na na saratu ko ana na hajara lokacin da annabi ismail allah ya kai shi ya cika shekara goma sha uku babansa ya yi mafarki annabi ibrahim cewa gashi nan yana yanka shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ba ƙarya ba ne akwai sabanin malamai dangane da wani ɗani a cikin 'ya'yan annabi ibrahim ya yi mafarkin zai yanka shi azzabihu ɗin akwai maganganun malamai yanzu ba ba ta kan wannan muke yi ba kawai dai muna so mu wuce mu tafi wasu sun ce annabi ishaq ne saboda karki zo karatu wata rana ki ji wani malami ya ce annabi annabi ishaq ne aka yi kokarin a yanka shi maimakon annabi ismail eh wasu malamai sun faɗa amma nan dai da muke karantawa mun ɗauki ra'ayin cewa annabi ismail ne aka yi shirin da a yanka shi ɗan gidan na na hajara kin ga annabin allah ne amma mahaifiyarsa baiwa ce aka bayar da ita karki damu komin rashin matsayinki za ki iya haifan babban ɗa karki damu ko ba a yi da ke a gida allah zai iya ɗaga miki daraja ya zama kin samu ɗa da zai rufe asirin zuri'ar ku gaba ɗaya babu wata matsala ke dai ke auren ki zauna lafiya a auren ki shi ake so to mafarkin annabawa gaskiya ne ya yi mafarki cewa gashi Allah ya nuna masa zai yanka ɗansa annabi ibrahim ya samu yaƙini cewa wannan umarni ne daga Allah Allah ya nuna masa abin ta cikin bacci ne washe gari ya samu annabi ismail yana ɗan shekara sha uku ya ce ka je ka kamun igiya ka je ka kamun wuka yaro ya ce ɗauko igiya da wuka ya kawo baban shi ya ce ya kai dan dana dauki wannan igiya dauki wannan wuka wantalik bina tashi mu fita mu je wajen gari mu je can gurin yaro ya dauki wuka ya dauki igiya igiyar da za a daure shi da wukar da za a yanka shi cewa sai shedan ya canja kama ya zo a sifar wani mutum kawai sai ya tafi wajen ummu ismail ya tafi wajen na hajara a na hajara alaihassalam sai ya ziga ta ke kin san inda za a kai danki ke kin san inda mijinki ya dauki danki zai kai shi sai ta ce ba wani inda za su je itace za su je su saro wukar itace za a sara igiyar kuma ɗaure itace za a yi sai shaidan iblis ya ce wallahi ma za haba bihi illa liyar bahahu wallahi wallahi bai tafi da shi ba sai don ya yanka shi na na hajara kai tsaye ta mai da amsa ta ce kai bawan Allah kalla huwa ashfaq bihi wa ashaddu humban lahu shi yafi kowa tausayin ɗansa shi yafi kowa son ɗansa ya za a yi a ce uba ya yanka ɗan shi shi ɗan ya ce ai mijinki yana cewa wai Allah ne wai ya ce yanka ɗansa na na hajara ta ce to in dai ubangijinsa ne ya umarci shi in kana rabbu amarahu bi zalika to falamani min amrillah in har Allah ne ya ce wannan aikin to ina shaida maka bawan Allah mu ba makawa duk abin da Allah ya ce mu yi shi za mu yi la ilaha illallah la ilaha illallah ji mata mai imani ba wani magana ba wani abu su kanu waqafina inda amrillah in dai Allah ya ce ai abu to su fa ba sa daga kafa kawai yi za a yi dan daman na Allah ne shi ya ba su to ya ce a yanka ba ta da rabuwar kai akan mai gidanta kawai kuma daman shi mai magaya mata zai je yanka dan ba kawai ta ce in dai Allah ne ya ce to shi to ai ta ɗanɗana ai ta san lamarin Allah ba an zo an jefar da ita da ita da ɗan ba ta tambayi mijin ta ce Allahu amarka bi hada Allah ne umarce ka da wannan ba an yi haka ba ko ba yi ba ya ce eh kuma ba ta ga taimakon Allah ba to ga wata sabuwar jarrabawar kuma Allah ya ce a yanka ɗan har yanzu ta daɗa cewa in har dai Allah ne ya ce a yanka to ni ba da matsala ije in yanka shi shedan ya juya yana kwafa yana bakin ciki dama ya zo ne a kamar wani mutum amma fa bai haƙura ba sai ji ya samu ɗan ismail ɗin a lokacin yana bin babansa za a tafi a yanka shi ya ce ya ismail kai ka san inda babanka zai kai ka ya ce a na sani mana itace za mu je mu saro mu daure shi bai sani ba sai shi ɗaya ce wallahi ma za haba bika illa li yazbahak ba wani abu yasa ya ɗauke ka ba wallahi yanka ka zai sai annabi ismail sai ya ce walima ya saboda me zai yanka ni me na masa sai shi ɗan ya ce inna ya zamu anna rabbahu amara bi zalik ai baban babanka ya ce wai wai Allah ne wai ya ce kun san shi ɗan shi baya san Allah baya san annabawa irin maganar ma da izgilanci yake faɗa ai ai babanka ya ce wai Allah ne wai ya ce wai yanka sai annabi Ismail ya ce in kana rabbu amara bi zalika fala radda li amrillah ya ce to in dai ubangijinsa ne umarce shi ya ce wannan aikin to ai ba wanda isa ya juyar da al'amarin Allah kawai ya ci gaba da bin babansa ta irin wannan imani Allah ya ba mu shi Allah ba mu ikon bin Allah shi sa baiwa Allah kin ga auren nan da kike yi kin ga auren nan da kike yi kin ga auren nan da kike yi da wanda aka ce ki umarni ne na Allah ko da daɗi ko ba daɗi kawai cewa za ki tunda Allah ya ce ayi ya zan yi ki je ki aure karki ce a ai aure matsaloli ai aure damuwa ai ni wallahi kaza kaza wance ma ta yi aure matsala ni ba zan yi aure ba to in baki aure ba zina zaki zina kuma Allah baya so sai ki haƙuri kamar yadda mahaifi yake ta yi haƙuri da babanki har aka haife ki aka haifi kanwanki da kannanki da yayyanki ke ma din sai ki haƙuri ki je ki auren insha Allah akwai aljanna annabi ya muku albishirin kun yi zaman aure kuka yi biyayya ga mazajen ku insha Allah aljanna gidanku wannan kadai ya ishi mace albishir mun sani akwai larurori gidaje a ciki suke da bacin rai da damuwa duk wani gida na aure da ka sani yana cike da matsala ba wata mace da zaki daga ta face wallahi hakuri take da mai gidanta kuma ko da mahaifiyarki ne wallahi hakuri take da babanki wata tana mun fatawa tana kuka malam kai man arziki ka taimake ni na kasa gane mai gidana al'amarin sai yana ban mamaki yau yarinya ta ta girma shekara wajen 35 ya ƙi mata aure duk wanda ya zo a kora duk wanda ya zo a kora kuma da ta yi abu sai ta mata baki shaigiya sai kin yi ciki ubanta ba ubanta ya zage ta ce wai shegiya wai sai kin yi cikin shegi ko ta fashe da kuka ta ce wannan wani irin uba ne ta ce yarinya nan ta shiga daki ta ta kuka ta ce ubanta yana mata baki ka aurar da ita ka ki ka aurar da ita ana nan ana jiran mai maiko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mai maiko kuma shadi mai maiko yayi tsada babu shi to sai an yi haƙuri kin ga wannan ba daɗi akwai ciwo to amma ku yi haƙuri kada ki bari wannan ya kashe miki aure kun ga bai ci nasara kan ismail ba ko sai da koma wajen ibrahim din mai gidan gaba daya ya ce innan lalzi ra'aita wa fil manami ma huwa ru'ya min rahmani kai ibrahimu mafarkin da kai fa ba daga Allah bane soki bulutun shedan ne kawai karka yadda ka gaskata shi ibrahim ki duba yadda ya yaudari annabi adam a gidan aljanna haka ya sake dawowa yau zai dada yaudarin annabi ibrahim kada ya bi umarnin allah wai yau shedan shi yake ga annabi ibrahim cewa karka yi abin da allah ya ce ka yi daga shedan ne wannan kisa sai take tabbatar mana da abin da ake faɗa akan sharrin shaidan sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin shaidan yayi alƙawari yace wallahi sai na zo musu ta dama in halakar da su in sun in sun gagare ni in koma ta hagun din su in halakar da su in sun gagare ni in zo ta gaba in sun gagare ni in zo ta baya ya ce sai na halakar da mutane ba za ka same su da yawansu ba za ka samu suna gode maka ba sai tabbatar mana da abin da Allah ke cewa inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaitan maki ne gare ku ku rike shi a matsayin maki zai ta halakar da ku zai ta nufin ku da sharri wata ta bugo mun waya tana cewa malam ban da aure na ce to Allah auren da ke ta ce malam wallahi ji ne ke kamar ji ne zina na ce ina lillahi wa inna ilaihi ta ce wallahi malam in abin ya motso ni ya motso ni kamar in je ne na zina na ce wallahi shedan ne sai bayan kin yi bakin ciki da da na sani zai ishe ki wannan sha'awar da kike ji kowa yana ci amma me yake rike shi tsoron Allah kayan wani mutum ya gani kuɗi za ka yi sha'awa kamar ka ɗauka ka je ka kashe ai amma in ka je ka taba ka taba masifa mutum yana azumi in ya ga abu kamar ya ɗanci in ka shiga ban ɗaki da ɗan ruwa mai sanyi kamar ka ɗan kurɓa in kin shiga ɗaki da ɗan kwano da ɗan abinci kamar ki buɗe shi ɗan sai ce ɗan taɓa azumin yara kenan yaro yana langabe na azumi da ya shiga ban ɗaki in ya daga buta sai dai sauke ta empty wallahi yawanci yaran nan ku bincike su Allah ku a ban ɗaki suke shan ruwa shedan in ka biye shi ba abin da bai zai maka ba son zuciya yanzu kamar yadda aka gaya mana jiya dubi karatunan da ake dubi yadda ake ta kokarin kama Allah amma wai wata ta sace wayar wata haka kurin daga ajiye wayarta ta sa a cikin littafi tana da rubutu ta dan tashi kamar za ta je kama ruwa kafin ta juyo ta rasa wayarta ba mamaki mai daukan waya kuma tana Allahu akbar ma mun zo daura karatun qur'ani a nan masallaci ɗalibai kullum suna yin izo ashirin ashirin kullum izo ashirin kwana uku sauka kwana uku sauka yan mata nan Allah musu albarka sai wata ta zo da ɗan ƙur'anin ta ita ma za ta buga izo ashirin ɗinta wata tana ajiye waya a gefen ta kawai sai ta sa ta sullube wayar sai ta bi ƙofar nan ta fita wata ta bi ta ta rungu mota ta ce zo ba a gama karatu ba ka kama cikiyar waya a nan masallacin ba kuma duk masallaci ya rikide karatun ƙura'ani ƙura'ani ƙura'ani bai wa Allah nan kin ji karatu a bakinta kamar me aka zo aka yi aka aka ce ta ɗau waya ta ce ba ta ɗauka ba yarinya budurwa wannan wanda ya aure ta ya aure gafiya na ɓera zai sha jido ta tubire ta ce bata ɗau wayan nan ba sai malami ya ce wai ya ce waya ya ce wa ɗalibai mata ku shiga da ita can ofisin wancan ofisin can aka shiga ya ce ku caje ta ɗaka da waje to ayan wanta mata ne suka ce kwabe ƙwarai kuwa tas suna lalumawa nan wajen madaurin abin ɗinta sai aka ji ɗan tudu-tudu haka ana kwancewa kwalawu sai waya ta faɗo na haɗila in ji mata asemti wallahi an ka asemti wallahi malami ya ce me haka me ya jawo mata son zuciya ta zo da ɗan ƙur'aninta ta zo karatu yanzu mutum ya zo karatun alkur'ani zai yi sauka a kwana uku ya ga waya ya sata ai ya rushe karatun yanzu kamar nan ne fa wasu tun bayan asuba suke zuwa nan ku duba inda ku zauna kuka nutsu kuna jira a zo a gaya muku Allah ai na ce Allah kuke so a gaya muku amma wata wai sai ta shigo cikin ku ita kuma ba Allah bane a gabanta shedaniya ce sai ta zauna a tsakiyar ku tana ta duddubawa duk wacce ta yi lagaga da wayar ta sai ya dauke to daga haka ina shaida muku ba mu kadai bane a wurin nan gaskiya ba mu kadai bane kowa da ta zo da wayar ta rike wayar ki a jakarki maganan ma ki ajiye ta ko gefen dama kowa kun a'a ko ki sa ta a cikin littafi a'a tana cikin jakarki ki tafi da yar jakarki ki ki sa mata doguwar igiya da kan nan ki rataye ta a kafaranki kar ki kuskura ko a hannu ma kar ki rike shedan ne ba abin da ba zai yi ba to irin wannan shedan shine yake ja muku hatta a gidan naku na aure ku yi ta shirme ku ta rashin hankali ku ta son zuciya wata a sake ta wata a sallame ta wata a kore ta wata auren ya mutu wata son zuciya wata kaza gashi nan dai da haka ku ji tsoron Allah ku gyara annabi Ibrahim ya ce da shi iksa ya la'in ya gaya wa shaidan lokacin da shaidan ya zo zuga shi cewa karka yi wannan abu ba mafarkin Allah ba ne shaidan ne ya zo kuma ba shi ne shaidan din fa sai ce kaulakanta ya tsinanne la'in tsinanne ya kore shi kawai sai shaidan sai ya juya yana mai bakin ciki yana bacin rai saboda bai samu biyan bukatarsa a wajen annabi ibrahim ba bai samu biyan bukatarsa a wajen matan annabi ibrahim ba hajara bai samu biyan bukatarsa a wajen ɗan annabi ibrahim ba ismailu to annabi ibrahim a lokacin ya buɗe baki ya gaya wa ɗansa ya ce ya kai ɗana ismail ina shaida maka yau a wannan wuri na yi mafarki allah ya nuna mun cewa in yanka ka ya ce ma ra'ayuka me ra'ayinka bayan da zai yi tunda Allah ne ya ce ya yi ya ce to yanzu kaga wannan wuka kaga igiyan nan daure ka zan yi wannan wukar kuma zan yanka kamar yadda ake yanka rago ya ce me ra'ayinka yaron ya yi shiru ya ce ya abatif almati umar ƙur'ani ne haka ita wannan zance ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za ta ra ya kai ɗanɗana annabi ismail ni na gani a mafarki cewa gani ina yanka ka Allah ne nuna mun cewa in yanka ka amma me ka gani ya yi masa wannan ne don ya nuna masa ba a san ransa zai yanka shi ba umarni ne na Allah kuma ba wai ya ba shi ra'ayin cewa in ɗan ya ce karka yanka ni ba zai yanka shi ba zai ce a'a dana ai tunda Allah ya ce in yanka ka kuma sai na yanka ka kai annabi ismail ya ga tashi hankali kawai sai ce ya babana if almatu umar aikata abin da aka umarce ka Allahu akbar Allahu akbar sai dan ya juya ya kalli uban ya ce ya babana idan kai niyan za ka yanka ni to ka daure ni ka daure ni sannan ka yi mini yadda jini na ba zai bata ka ba ka ɗaure ni ka mun yankan da jini na ba zai fallatsa ya bata maka jiki ba don ni ba na son jinin na waya watsu har ya zai bata ka kada ladana ya ragu a wajen Allah ya ce kawai ka je ka yanka ni ko jinin kakka bari ma ya taba bayan kusu ajiri ya ce wa innal mauta la shadid ya babana mutuwa ta tana da tsanani mutuwa tana da tsanani sannan abu da biyu ya ce ka sa igiya ka ɗaure hannayena ka ɗaure ƙafafuwana kada na yi buge-buge saboda zafin mutuwa ko kaza ce za a yanka ta sai ta yi fafafafafafafa ya ce ka ɗaure ni kawai ya ce ka kifa kaina a ƙasa karka kwantar da ni ta gefe ya ce ba na son mu haɗa ido da kai saboda ina jin tsoron idan ka ganna a lokacin da za ka yanka ni muka haɗa ido da kai tausayi na zai hana ka yi abinda Allah ya ce ka yi ka kifa ni kawai ka yanka ni a haka ya ce kuma idan ka yanka ni ga rigata in kana so ka cire min rigata ka maida ka kai wa mahaifiyata hajara don ta tabbatar cewa kai din kai ka yanka ne ba laifi ka iya yin haka wataƙila ta tabbatar cewa ba kura ce ta cinye ni ba ba wani abu ne ya same ni ba umarni ne na Allah daman Allah ya sha jarraba mu da aka haife ni ma an kawo ni nan daji aka ajiye ni da aka za mu haɗa gidan aljanna insha Allah annabi ibrahim ya ce na na ji abin da ka faɗa ya kai dana ni'mal aunu ya bunayya anta ala amrillah madalla da mai taimako da mai taimakon ubansa akan yabi Allah na gode kabi kabi ne Allah ya bi haka kuma na gode kayi min biyayya akan nabi Allah kabi ne ni kuma zan bi Allah ya daga wuka zai yanka ya daga hannunsa zai dora wuka ya danne kafada annabi Ismail ya kifa kansa a ƙasa ya rike wannan wuka yana danna wuka zai yanka kawai sai ji an ce ya Ibrahim bai san daga ina ba sai ji kira kad saddaqta ruya ka gaskata mafarki lallai kana kana cikin masu kyautatawa aka ce dakata kakka yanka shi ka cika umarnin Allah ka gaskata mafarkinka a matsayinka na annabi inna naraka minal muslimin muna ganin ka cikin masu kyautatawa kawai sai aka kawo mai rago daga gidan aljanna a take aka ce yanka dai yanka dai za a yi yanka ba za a fasa yanka ba Allah ce wa fadaina hu bi zibhin azim muka fanshi Isma'ila da abin yanka mai girman gaske falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin har ya kifa shi zai yanka Allah ya kawo wannan rago aka ce yaro tashi ya taimaki babansa maimakon shi za a yanka sai gashi an yanka rago hajiya daga nan ne aka samu cewa duk shekara in Allah ya kawo sallar layya ki nemi rago ki yanka kin yi sunna ya ki samu lada wasu ka ce da ba dan ba dan ba da Allah ya jarrabi iyaye kowa a ce duk ƙarshen din sallah ya ɗauki ɗansa guda ɗaya yanka kap da mun bono ai wallahi da mun bono Allah ya ce muke mu wallahi wasu da yawa ba za su yi ba ke ma ba za ki ba ko Allahu akbar ونزل الفداء من السماء annabi ibrahim ya ga fansan ɗansa ya sako daga sama da babban rago to shi yasa ake so kullum idan za a yi layya a cino kisar yanka ismail ɗin nan rago ne babba da haka duk wanda zai yi layya ko za ta yi layya kar a yanka kafin zuru a samu rushe shi ƙosashe mai mai mai wuya mai kitse a yanka muku ku kuma sai aikin ku sai dai suya to alhamdulillah shikenan alhamdulillah aka waye gari duk babban sallah musulmi sai sun yanka ainihin wato rago ina ba da shawara ga ɗaliban ilimi waɗanda suke son samu cikakken wannan isa su koma cikin wasafati safa suratu safa aya ta 101 zuwa aya ta 107 Allah ya ce falan ma balaga ma ausaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kala ya abatif almati umar satajiduni insha Allahu min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله يعرف قصة الشوى إن هذا لهو البلاء المبين lalle wannan jarabawa ce mabayyaniya da kansa Allah ya ce wannan jarabawa ne ai kam lalle abin da za a ce ka yanka ɗanka na cikinka ai ba karamin jarabawa ba ne wa fadainahu bi dhibin azim to abin da zamu dauka a nan gurin shine duk gidan da aka gina shi akan bin Allah da yadda da dokar Allah da fifita umarnin Allah to gidan Allah yana saukar da albarka a cikin shi yanzu kun ga da annabi Ibrahim da nana Hajara ba su yi haƙuri ba yanzu asali ai kun ga kishin na nasaratu suna zaune a can ta ga ba za ta iya zama da matar da bai wata ce kuma ta zama matar mijinta ba ba za ta iya tana kallo mijinta ya shiga ya tashi a wannan bayan ta yi shekaru na nasaratu tsohuwa ce shekaru casa'in da wani abu ta samu haihuwar ishaqa to amma sai ta ga bai wacce tana yarinya ana yin auren nan sai ga ɗa ta samu ismail kuma shi ma annabi kai al'amarin na mata sai ya soke ta ta gade gwanda dai ai nesa nesa ita ba ta canja umarnin ba to daga nan abin da za mu ɗauka shine dan allah maza duk abin da ka san zai bakanta wa matarka na kishi ka yi kokari ka sauƙaƙa mata na sha faɗa wa maza ina mimita musu a karatu ba za ku iya raba mata da kishi ba in dai mace mace ce in Allah ya so yadda wallahi tana da kishinta kowa da kishinta a makala a kirjinta a ciki wasu haƙuri ne da su ba za su yi magana ba har tsofaffin nan da kuke gani tsohuwar mace tukub tukub wallahi su ma suna da kishi wata ran sai dai ku ga ana raba su Allah akwai ko suna bugawa ai to shi sa da maza za su gane wannan fahimta da sun sauƙaƙa iyalinsu wani abin idan mace ta yi a gida sai dai ka gani kai dariya kawai ka san kishi ne abubuwa da yawa mata suna yi yanzu yau ta kai gafa mutum bai isa ya wankan kirki ya saka hula ya gyara hularsa ya fita da abin nan ba wallahi matarsa in ba sa'a ba sai ta ce yau kan da ina na zaka ne ita kawai abin da shedan zai kawo mata wannan wankan da ya yi zai je wani wuri ne su mata ba su yadda in miji ya yi kwalliya ba wai sai ya je wai kwalliyar miji kawai wai wai mata yake zai ce zan je kasuwa ne in ka dawo da kasuwa fa za ka biya ta wani wuri ne so ake sai an ji ko zai je wani guri ba ta san fa yana neman aure ba ko ba neman aure ba sa iya haƙuri idan waya aka ji mutum yana yi da an ji muryar mace matarka duk za ta bi ta da hankali muryar wa nake ji wa nake ji mulkin mallaka da mata suke wa maza sai dai hakuri baka isa ba to taƙila ɗan kasuwa ne masu sayan kaya ne wataƙila ƙanwar mahaifiyarsa ce wataƙila malamin makaranta ne ɗalibarsa ce tana wani asamin ne bata gane ba zai iya yiwa watakila mijinki ne dan kasuwa ne kayan mata yake sayarwa a kasuwa awarwaro ne dan kwali ne takalmin mata ne tun da Allah ya jarabe ki mijinki yana sai da kayan mata aiko dole ya alaka da mata kala kala ne ko to irin waɗannan abubuwan dole mutum zai ta gamuwa da su a gida kuma ita mace abin haka zai ta kurtumanta yanzu akwai matar da wallahi wata ce ta mutu fa aka auro ta ainihin matar gidan mutuwa ta yi aka auro ta to mai gidan ya saba da matar wacce ta mutu sun saba ai malama in aka samu auren soyayya a gida malama baya lissafuwa bayanin baya iya yiwa yi wannan ta isa mutumin nan har ya zo ya yi aure da ya zo zai kira ita amur yadda ya auro kawai sai ya kira sai ya manta sai ya kira sunan mataciyar sai ta rufe ido haka ta taho ba za ta amsa ba fa amma kawai ta san ita ake kira ta yi mai uzuri shekara ɗaya ta daɗa masa uzuri shekara ta biyu gogon kikan ba sai ya miƙe ba kawai kullum zai kira sai ya kira waccar ta ce to ya ishe ni haka ta ce wannan wace irin soyayya ce mutum yana kabari ana kiransa ta ce wai ni kan ban da suna ne sai ya ce ki yi haƙuri wallahi na manta ta ce sabo ai yau shekara biyu sai ka zo kar ka sake kira na da sunan wance ya ce Allah baki haƙuri kishi wannan abin ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum manzon Allah idan ya zo ana magana sai rinka Khadija Khadija Khadija matarsa ta farko kenan baiwar Allah Khadija Khadija Khadija Nana Aisha abin nan ya ishe ta kawai sai ta zo gurin manzon Allah ta ce da shi ku duba mata ba wani mata annabi kenan ta ce wai meye ka damu kake ta kiran sunan wata mata da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba ta gaya wa annabi manzo Allah ya kalle ta ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba ita na na Aisha tana ganin cewa ai ita tafuna na Khadija kuma me annabi yake nema a wajen na na Khadija da a wajen na na Aisha bai samu ba ita tana ga ai ita ta mamaye gida komai ita ce ai annabi da ya buga mata wannan zance daga nan fa sai shiru amma bayan da za a yi kishi ne na na Aisha ta ce ta ce ta ce ana aghyarun nisa ta ce duk matan annabi duk na fi su kishi ana mar'atun ghayur ni mace ce mai kishin gaske aisha annabi zuwa yake cikin ɗakin matansa in ya je al'adar matansa suna girmama ce kowa ta dan bada dan abin tabawa haka kuma yana da kyau damun miji in ya je ɗakin matarsa ɗaya matar a dan shirya masa wani abu ya dan dan makulashe dan makulasa wannan abu ne mai kyau wallahi musamman in ba gidan ku ɗaya ba in kin san yana zuwa ku gaisa shirya masa wani abu na ɗaukan hankali ki barbaɗe shi sosai ya barbaɗu in ya ci ya fara santi Aisha da ta gane cewa annabi yana zuwa ɗakin wata yana ɗan taɓa wani abu yana wannan kawai sai ta haɗa micin da sauran mata ana so a haramta wa wacce matar da take kula da mijin tana dan bashi wani abu sai ta ce sauran matan a cikin ku ko duk wacce annabi ya zo gidansa sai ta kalli bakinsa ta ce ya na bakinka yana wani doyi doyi doyi doyi kuma wari wari kuma kishi wai abinda aka bashi ya sha din nan wai saboda kishiya ce ta bayar shi wai a ce wannan abun ɗoyi ma yake kiji ba wani tunani ba kuma shi annabi ba abun da yake irin a ce wani abu yana ɗoyi a jikin shi mutum ne mai tsafta wallahi sun yi haka ba wai dan akwai ɗoyin ba a kishi annabi yana zuwa aka gaya mai haka ce ba wani abu bane abu kaza ne na je zuma ce na je abun sha ne kaza na je ɗakin wance ta bani kuma daga yau na daina sha na daina ba zan sake sha ba shikenan shikenan suka yi tafi sun ji daɗi waccar kuma gobe in ta kawo zai ce me bai zai sha ba shine malaman tafsiri wasu suka ce shine dalilin saukar ayan nan ya ayyuhan nabiyyu lima tuhaddithu halallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta maka ba Allah ya halatta maka ka je wajen matarka duk abinda ta baka ka sha ba ka ci ba to ya za ka haramta wa kanka abinda Allah ya ya halatta maka kana neman yardan matanka akwai abubuwa da mata suke sai dai haƙuri maganin ku zuwa makaranta da sauraron wa'azi kawai amma wallahi duk mutumin da ya ninkime matarsa a gida ba ta zuwa tana sauraron karatu ba ta zuwa makaranta ba ta jin wa'azi za ta ta tafka masa barna da rashin hankali wani lokaci ba haka kawai mutum zai dawo gida sai dai ka gama ta ka turgule an turbina fuska me aka miki to me kuma a na garin ki ne a bace to ni ma kuka ciya ne zan zo ta yaƙi ma baki na dariya ya ya ya kullum ya ce Allah ba ki haƙuri kin san me ya dame ta agogo ta duba ta ga yana ɗakin kishiyarta bai dawo da wuri ba dan me yasa zai je ya daɗe a ɗakin kishiya kin san me yasa gani ta ya sha wanka wacce kishiyar ta shirya shi ta karya mai hula kin za akwai matan da ko karin hula fa ba ta bari mai gidanta yayi ita za ta karba ta buga ta karya ta gyara ta ce samu gani ta ce zauna a gaban madubi in gani ta karkata masa ita ta feshe shi da turare gani ta yi waccar kishiyar ta shiryo shi kuma ita waccan daman dan tsokala take wannan abu shine take kuntume wa mijin na'am kishi ne ba za a iya hana ta ba akwai matar da wai idan mijinta wai wai ya zo ɗakin yar uwarta ba fa ranar girkinta ba yana dawowa gida sai ta kama waya dalin to shi kuma yana so ya amsa kuma yana jin tsoro baban momi ya aka ya aka yi sai ta ce da shi ka ci abinci kuwa yunwa kake ji ko me ka samu ka huta ba yana faɗakin wata don wulaƙanci ɗaya kishiyar ta ce wallahi wallahi wallahi ba zan yadda da wannan rashin mutuncin ba in ban da ta rena min hankali ba ni gidana yunwa nake barka da shi dan me za ta zo har ta biyo ka har gida ranar girki na tana buga maka waya wai ka ci abinci kace ka zan yi da yunwa wato gidana gidan wahala ne har za a rika tambayar ka wai ka huta ne to wallahi idan bata daina buga wayan nan ba sai na ci abu kazanta yanzu a nan gurin dan Allah in tambaye ku abinda aka yi wa matan nan daidai aka mata gaskiya cin fuska ne na ga kin kurtume kin bata rai ko kina yin haka ne ki daina idan mijinki yana gidanki yana gidanki shagwabar da zaki mai dukke mai amma yayin da ya bar gidanki ya koma gidan abokiyarki ki batta ita ma ta sakata ta wala da mijinta amma ai ta bin miji da waya wai wai ka ci abinci wai ita haka ake soyayyar to ki je ki dafo mana ki bishi da shi ba ki da gaskiya kina neman ta da zaune tsaye fitina ce da ke har da zaki ce wai wai wai ka samu kai bacci da wuri ba ka samu ka huta dan gobe zaka fita aiki da wuri a ɗakin wata ku daina abinda kuke bayi da kyau ko ana zaman lafiya wasu fitinannu ne a cikin kutu suke tada zaune tsaye idan aka samu miji mai rauni ba zai iya magana ba shi sa wani namijin ya kafa wa matarsa doka ya ce kin ga wance da zaran na shiga gidana ɗaya gidan wance kar a kuskura a kira ni a waya ba zan ma magana ba ya ce fitina ce ba na so yanzu za ki iya zuwa ki kira ni muna tare da ita ko tana kusa da ni ga irin matan zamani yan makale mata kin san abinda mata suke yanzu idan mutum ya zo a gidansa yana zaune da waya to matarsa tana nan gefe ta damansa ko ta gefensa duk wayar da aka kira ta tana tana lekowa za ta gane ita take kira ko in ta ji yana murya ƙasa ƙasa ta san cewa kishiya ce ta kira a zo a nema maka gaskanci a gidanka ba ina goyon bayan cewa wai kada a kira miji mata kada ta kira miji in yana wani ɗaki ba ne har abada kwata-kwata a'a kiran fitina ne ba masu kiran tsokala ne ba masu amma za ki iya kiransa watakila cikinki yana ciwo da daddare za ki iya kiransa watakila yaronsa bayi da lafiya za ki iya kiransa kin ji motsi a gidanki za ki iya kiransa an aiko miki mahaifiyarsa ba ta da lafiya akwai larurori da za su sa ki kira mijinki ko da yana ɗakin kishiya amma ba kiran soyayya ba wannan zalunci ne shi kansa namijin ya yadda karba a haka zalunci ne ke ma ɗin ki haka ɗin zalunci ne ta da zaune tsaye ne idan kishiyarki ta zo gidanki ta buɗe miki wuta akan wannan abun ta ja miki kunne ba ta yi laifi ba da haka da Allah mata muna da matsaloli a gidaje na aure na kishiyoyi ku rage ku ne kuke sabbaba wasu fitintunin wasu mazajen kuma suna da rauni ba sa iya ɗaukan mataki Allah ya ganar da mu daga cikin matan annabi ibrahim ba waɗannan biyu ba ne ai kun ji saratu ko kun ji hajara ko to matan ƙarshe bayan Allah ya ɗauki ran na saratu ta rasu ta riga shi mutuwa sai annabi ibrahim ya ƙara wata mata ta uku mai suna kantura bintu yaqtin alkan'aniya kantura bintu a yaqtin alkan'aniya alkan'aniya yar kan'ana ne ita wannan mata amaryar ta haifa wa annabi ibrahim ya'ya shida akwai madiyan akwai zamran akwai sarj akwai yakshan akwai nashak na shidan malamai suka ce gaskiya ba a gano sunan shi ba waɗannan 'ya'ya shida ita wannan amarya kantura ta haifa annabi ibrahim wannan mata ba ta yi nisan kwana ba bayan ta haifi yayan nan ita ma ta mutu ta riga annabi ibrahim mutuwa sai ya ƙara aure ya aure ta hudu ta hudun ita kuma sunanta duhjun bintu amin duhjun bintu amin ita kuma ta haifa masa ya'ya biyar biyar ki duba shekarun da annabi shekara ɗari da wani abu ba ya haifi waɗannan ya'ya akwai kaisan akwai suraj akwai amim ko umaim akwai latan akwai nafis kamar yadda malamai suka kawo tarihi waɗannan su ne matan annabi ibrahim shi kadai da ya aura kuma allah ya bada zuri'a aka haihu amma dai 'ya'yansa da suka shahara allah ya ba su annabta da annabi isaka da annabi ismail kuma a tarihi aka duba ba matan da suka sha wahala suka shiga cikin jarrabawa da ibtila'i irin waɗannan mata guda biyu na nasaratu da na na hajara fata na allah madaukin sarki ya ba ku ikon koyi da tarihin waɗannan mata kuma abubuwa waɗanda kuke yi na kurakurai da aka faɗakar da ku allah ya ba ku ikon gyarawa gobe insha allah za mu ɗauki annabi na gaba shine annabi ismail din shi kansa yana da mata ko bai da mata lalle yana da mata yayi aure kuma shi ma ya gaba da jarrabawa wannan annabi Ismail din da aka nema a yanka shi ne yanku ba Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh